إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmai ci gaba da karatu da muke a cikin wannan yini a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in yau muna 19 ga watan rabiul awwal hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 14 ga watan tara miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun tsaya akan babu tahzir min idha'is salihin wa dha'afa wal masakin bayani akan wannan babu ya gabata mala ya kawo hadisi guda biyu bayan ya ambata cewa hadisai wanda suka yi kama da haka sun wuce a babin da yake gabanin shi za mu tashi kan babi na 49 ƙaunar mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ijra'i ahkamin nasi ala zahir wa sara'iruhum ilallahi ta'ala babi wanda yake karantar da mu gudanar da hukumce-hukumcen mutane akan zahiri dan adam ba a neme shi bai bincike abin da yake cikin zukatan mutane baya da wannan haƙƙi ba nashi bane haƙƙi ne na Allah domin gaibi ne kuma ba wanda ya san gaibi sai Allah madaukaki sai kuma abin da Allah madaukaki ya sanar da manzannin shi da annabawan shi na abin da yake karara zahiri ga mutane abinda ka gani shine zaka yi hukunci akan shi shi yasa ce wasara'iruhum ila Allah ta'ala ko ijra'i sara'irihim da gudanar da asiran su zuwa ga Allah madaukaki qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum idan suka tuba ana nihin kafirai suka tuba suka tsai da sallah suka ba da zakka to ku rabu da su ba ku da haƙƙi na zub da jininsu ba ku da haƙƙi na cin ganimarsu dukiyarsu ko mutuncinsu na wannan shi ne abin da yake zahiri sun tuba sun ce mun tuba kuma sun tsaye da sallah sun ba da zakka duka wannan abubuwa ne wanda zahiri ana gani tuba mutum ya waje ya zo ya ce na tuba wannan zahiri ne kuma ya tsaye da sallah ya ba da zakka duka wannan abubuwa zahiri ne mala ya kawo ya bude wannan babi da hadisin jabir da abdullah kala ba hadisin abdullah da umar قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى حديث متفق عليه عبد الله بن عمر وان يدعى تكار تبتا غريشي manzo Allah wanda tsirayen Allah da muncin shi su ƙara tabbata a gare shi ce an umarce ni in yaƙi mutane har sun sai sun shaida cewa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wannan ya zo mabni lil majhul umirtu an umarce ni kuma ba wanda zai umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amarin shari'a sai Allah na Allah ya umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma sai sun tabbatar da manzanci na sun yi imani da manzanci na cewa lalle Muhammad da Abdullah manzo ne na Allah bawa ne manzo ne na Allah ba da ba ba Allah bane ba wa yuqimu salata su tsaye da sallah kamar yadda Allah madaukaki yayi umarni cikin hadisin Mu'adh dan Jabal fa innahum ata'uka lidhalika fa akhbirhum aw a'lamhum anna Allah aftarada alaihim khams salawatin kulli yawmin wa layla idan an farlanta musu salloli guda biyar cikin yini da dare su tsaye da wannan salloli wa yutu zakata su ba da zakka a cikin dukiyoyin da ake hudda zakka idan lokaci yayi wa idza fa'alu zalika idan suka aikata wannan kidan suka yi imani da Allah suka shaida babu abiwa bauta da gaskiya sai Allah tauhidi suka tabbatar da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaye da sallah suka ba da zakka dukkan wannan na da alaka da abin da ya zama to zahiri ya mutum ya shaida cewa wannan abu ne gaba ce wadda ta kumshi gabobi amma halshe iya furici da kalma ta la ilaha illallah da manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma tsaye da sallah abu ne zahiri ba da zakka abu ne zahiri fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum idan suka aikata wannan suka yi biyayya toha sun kange jinanansu game da ni wa muwalahum sun kange dukiyoyinsu ba zan kama dukiyarsu ba a matsayin ganima illa bi haƙƙin islam sai da haƙƙi na musulunci shi ne ɓangaren jini in ba kisasi ba ko wata doka haddi to mumini ba yanda za a dan ya zubdawa dan uwan shi mumini jini sai dai inda haƙi ne bangaren kisas haka zakka dukiya bakkacin dukiyar dan uwanka mumini kai ko ta kafiri in ba bangaren haƙi ba ko kuma zakka wa hisabuhum ala Allah ta'ala abinda zukatansu suka kumsa to wannan kuma hisabin shi na ga Allah madaukaki muttafaqun alayhi domin dukkan wannan mutum munafiki iya iya cewa na zo na yi imani na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya zo ya yi sallah a munafik da sunan munafici ya bada zakka a da sunan munafici amma kai ba a bincike ka ba ba dora ma ba nauyin ka bincika zuciya kai dai zahiri ka gani shi yasa daga ƙarshe ce wa hisabuhum ala Allah ta'ala hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga baban Abdullahi Tariq dan Khashyam Ashyam qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi na cewa man qala la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah wa kafara bima yu'bad min dunillah harrama haram haruma maluhu wa damu wa hisabuhu ala Allah ta'ala Zala sallallahu alaihi wasallam yace ashe Tariq dan ashe mace naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amince shi kara tabbata gare shi na cewa dukkan wanda yace la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalma ta tauhidi ya tabbatar da manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafircewa dukkan abin da ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki ko menene haruma maluhu wa damu to ho jinin shi ya haramta ba a zurda jinin shi wa maluhu ba a cin dukiyar shi haruma maluhu wa damu da dukiyar shi da jinin sa sun haramta wa hisabuhu ala Allah ta'ala kuma hisabin shi na ga wajen Allah madaukaki rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa ana bi ma'bad al-miqdad bin aswad an samu wannan hadisi daga abu ma'bad miqdad na aswad wanda ya da Allah ta kara tabbata gare shi kala yace qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita illa qitu rajulan min al-kuffar ba na labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan na gamu da wani mutum kafiri daga cikin kafirai faƙatatalna muka yi fada وضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها يبقى ɗayan hannuwana da takobi ya yanke wannan hannu thumma laza minni bi shajara sai ne kangiya daga gare ni da wata itaciya wa qala aslamtu lillah sai ce na musulunta na mika wuya ga Allah madaukaki ya matsayin kafiri da ya san dai ta falmushi zai yi ya kashe shi duk da cewa ya sare hannun shi guda sai gaugawa ya labe da itaciya sai ce ai na musulna mi kauya ga Allah madaukaki a aqtuluhu ya rasulullah ba'da an qalaha zan iya kashe shi bayan ya ce na musulunta fa qala la taqtuluhu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka kashe shi duba ku gani haƙƙi na Allah madaukaki don haƙƙi na Allah bulbushin haƙƙi ne na mutum qala la taqtulu fa qultu ya rasulullah qata ihda yaday thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke ɗaya daga cikin hannuwana guda biyu kuma ya faɗi wannan kalma ne bayan ya riga ya yanke mu hannu fa qala la taqtuluhu zala sallallahu alaihi wasallam ya ce dai kadda ka kashe shi fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtula idan ka kashe shi iya matsayinka ne a matsayinka mumini musulmi gabanin ka kashe shi kina yanzu sai dai wani abu ba wannan ba kisa ba wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula bi kalimati bi kalimatahu allati qala kai kuma kana matsayin shi gabani ya faɗi wannan kalma da ya faɗi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadis qala wa min ma wa ma'ana innahu bi manzilatika da yace iya daidai da matsayinka ai ma'sumud dami mahkumun bi islamihi tunan ya zamanto kangaggen jini ne jinin shi a kange yake ba a zubda shi kuma hukumin bi islamihi za a mai hukunci ne da musulunci shi wa ma'ana innaka bi manzilatihi ma'ana cewa kai kuma kana matsayin shi ai mubahud dam bil qisas idan ka kashe shi bayan ya wada kalma yanzu jininka ya halitta da qisas kai ma kashe ka za a yi bilkisasi liwarasatihi za a wa magadan shi kisasi la annahu bi manzilatihi fil kufr ba ana nihin ba iya matsayin shi ne a kafirci mun gane ko wallahu a'lam Allah shiri mafi sani kenan a zahiri ake aiki abinda ciki yake cikin zuciya sai Allah madaukaki wannan kalma ya faɗe ta ne domin tsoron takobi Allahu a'lam shi ne ga abin da ya wadi a zahiri kuma dole a yi aiki da shi mai ne a'a neman kangiya ce ke Allah shi kadai ya san abin da yake cikin zukata ya alamu matu wasu su bihi nafsu wani usamat bin zaid radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga usama dan zaid wanda ya ta Allah ta kara tabbata a gare su kala بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فرقة من جهونة من جهينة مازال صلى الله عليه وسلم يا أيك من ذو فرقة دقى جهينة فصبحنا القوم على مياههم سمك ججه ونمتني mutane a bisa ruwansu wajen shan ruwa muka kai musu falmaki tun da jijjigi wala hittu ana wa rajulun min al'ansari rajulan minhum falamma gashainahu qala la ilaha illallah sai muka bi wani mutum da ni da wani mutum mutumin madina wani mutum daga cikinsu za mu kashe shi falamma gashainahu lokacin da muka riske shi qala la ilaha illallah ce babu abaiwa bauta da gaskiya sai Allah fa kaffa anhu al-ansari wannan mutumin Madina sai kame takobin shi game da bugun shi bai sare shi ba wa ta'antuhu bi rumhi hatta qataltu ni kuma sai na soke shi da mashi na sai da na kashe shi wannan shine sahibul qissa shi yayi abin kuma shi ke bada labari da karanta shi ga abin da ya wakana falamma qadimna almadinata lokacin da muka zo madina balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wannan sai kai ga manzon Allah wanda tsira da aminci Allah su kare tabbata gare shi ga abin da ya faru fa qala li sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace min ya usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah ya kai usama yanzu ka kashe shi bayan ya ce babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah qultu ya rasulullah inna ma kana muta'awwizan ya faɗi wannan kalma ne manzala sallallahu alaihi wasallama iya matsayin mai neman kangiya ne daga kisa ba da gaske faɗi ba faqala qataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah manzala sallallahu alaihi wasallama ya ƙara kunkuma ya ƙara tambaye shi saboda hadarin abin fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm yace wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba iya mammai da wannan magana yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah har sai da nayi fata ina ma ba musulunta ba gamarin wannan rana muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala wa fi riwaya ya zo a cikin wata riwaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aƙala la ilaha illallah wa qatalta yanzu ya ce la ilaha illallah kuma ka kashe shi fa qultu ya rasulullah innama qalaha khawfan min as-sila nace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kalmar wannan tsoron makami qala afala shaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha amla ya usama ka tsaga zuciyar shi ne kasan cewa ya faɗi wannan kalma ne da haka nan da wannan manufa ko kuma a kai dai baka da ilimin gaibi abinda zuciya ta kumsa ba wanda ya sani sai Allah sai mabucin mai fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe bai iya mai da wannan iya kokkuma wannan magana har sai da nayi fata ina ma a ce da nan ne na musulunta ina ina matsayin kafiri bayan na na kashe shi da kan nan na musulunta bayan haka قال الحرقة بضم حاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة وتقبيلة دان كرمن قبيلة daga cikin kabila ta Juhaina al-ma'rufa sananna وقوله متعوذا أي معتصما أنا نيه وانده زمن تو يعني من كنجيا بها من القتل يعني من كنجيا دقى كسا دزاء ميكي ومعتمدا لها يعني دوغرو ديتا yana bayyayewa ka ga mutum ya wani abu ka ce ai abin da yake nihi kaza ne baka da wannan haƙƙi abinda ka gani na zahiri shi za ka yi tafsirin shi amma ba abinda yake cikin batsani batsani ba wanda ya san shi sai Allah maɗaukaki wa an jundub bin abdullahi radiyallahu an an samu wani hadisi daga jundub na abdullahi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha ba'than min almuslimina ila qaumin min almushrikin manzala sallallahu alaihi wasallama ya aika wata tawaga daga musulmi ya zuwa wasu mutane mushrikai wa annahum iltaqaw cewa sun gamu fa kana rajulun min al-mushrikin idha sha'a an yaqsida ila rajulin min al-muslimin qasada lahu fa qatala sai kasance wani mutum daga cikin mushrikan nan idan ya nihi wani wani mutum daga cikin musulmi da nihin ya kase shi sai je ya kashe shi wa anna rajulan min al-muslimina qasada qatla ghaflatahu wani musulmi daga cikin wani namiji ko sahabi daga cikin musulmi ya nihi gafala shi ya gafalta wa kunna natahaddathu annahu usama bin zaid mun kasance muna zantarsuwa cewa usama dan zaid ne falamma rafa'a alaihi saifa lokacin da ya daga takobi zai kashe shi qala la ilaha illallah fa qatala sai ce la ilaha illallah kuma ya kashe shi fa qala lima qatalta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi dan me ka kashe shi fa qala ya rasulullah auja'a fil muslimin ya raunana yayi ta'asa a cikin musulmi ya kashe musulmi da yawa wa katala fulanan wa fulanan ya raunana mutane kuma ya kashe wane da wane wa samma lahu nafaran ya ambata mushi wasu mutane wanda ya kashe wa inni hamaltu alaihi ni kuma na rubce shi na zabure zuwa gare shi falamma ra'a saifa lokacin da ya ga takobi na qala la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته ka kashe shi قال na'am usama yace eh na kashe shi قال فكيف تصنع بلا اله الا الله ya ya zaka aikata da la ilaha illa Allah duba ɗan uwa mu ga wannan matsayin wannan hadisi mu ga yanayin da muke ciki ɗan shekarun na mutane wanda suke da'awa da musulunci za su je su iske musulmi a masallaci su yanka su su kashe su suna la ilaha illallah shi wanda ake yankawa iya kabbara la ilaha illallah shi ne yankawa iya ce la ilaha illallah falamma ra'a saifa qala la ilaha illallah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zala wani sira Allah da amince su kara tabbata gare shi yace istaghfir li qala ya rasulullah istaghfir li na'am ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ne mamun gafara abu sa kuskuren da na yi ƙala wa kaifa ta sunau bila ilaha illallah idan ja'at yawmal qiyama yaya za ka yi da la ilaha illallah idan ta zo ranar qiyama fa ja'ala la yazidu ala an yaqula kaifa tasna'u bila ilaha illallah idan ja'at yawmal qiyama ce manzala sallallahu alaihi wasallama bai dada komai ba akan maganar da yake konkomawa yaya za ka yi da la'ilaha illallah idan ta zo ranar kiyama rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wannan hadisi na karantar da mu yin ƙoƙarin ture hukunci da shubuha da abin da ba ka da ƙararar dalili garanti to bai kamata ba ka zartar da hukunci a kai sai ka yi bincike tukun wani abdullahi bin uqba bin mas'ud kala an samu wani hadisi daga abdullahi dan uqba dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sami'tu umar bin al-khattab radiyallahu anhu yaqul naji umar dan khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa inna nasan kanu yukhadhuna bil wahyi fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mutane wanda ake kama su da wahayi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata'a yanzu kuma wahayi ya yanke domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu daman kuma shine ake wa wahayi ba wani ba kuma shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayan shi yanzu ya rasu kida wahayi ya yanke wa inna ma na'khudhukum al'ana bima zahara lana min a'malikum yanzu muna kama ku ne da abin da ya bayyana gare mu na ayyukanku kayi abu kaza ga hukunci amma ina yanzu babu zancen wata aya wani wahayi ya zo a yi bayanin ga abin da ka yi faman azahara lana khairan ammannahu dukkan wanda ya bayyana mu alkhairi kawai alkhairi ne tare da shi babu sharri to mun lamantar da shi za mu ba shi lamani babu wani tunzur babu tsoro babu tsoratarsuwa babu zalunci nam qala wa qarrabnahu kuma za mu kusanto shi zuwa gare mu walaysa lana min sariratihi shay'un ba mu da wata alaka da abin da ya koyi na zuciya ba dai alkhairi ya bayyana mana ba shikenan mu mun amince mun yarda ma abucin alkhairi ne ba mu san abin da zuciya shi ta boye ba za mu ba shi lamani da kangiya kuma mu jayo shi a wajenmu ƙala allahu yuhasibuhu fi sarirati allah madaukaki shine zai mai hisabi ga abin da ya ɓoye a zuciya wa man azahara lana su'an dukkan wanda ya bayyana mana mummunan abu lam na amanu to ba za mu lamunce mishi ba walam nusaddiquhu idan yayi zance ba za mu gaskatar da shi ba wa in qala koda ya hadi inna sariratahu hasada koda ya ce wallahi niyyata ta alkhairi ce mai kyau ce ba za mu yarda ba rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi قال المؤلف رحمه الله babul khawf babu wanda yake bayanin tsoro mun tsoro nau'i ne na ibada dangi ne daga cikin dangogi na ibada qala allah ta'ala allah madaukaki na cewa wa iyaya farhabun ni kadai ne za ku ji tsoro shi yasa da ya takadimin maful ma iyaya ni kadai farhabun to ku ji tsoro na kamar ku ji tsoro na ni kadai ba wani ba ba ana nihin tsoro ba na kaga wani abin da zai halakar da kai ka tsere tsoro wanda zai sa zuciyarka ta karaya kuma ka bi umarni wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa inna batsha rabbika lashadid lalle kamu ubangijinka mai tsanani ne damƙar Ubangijinka mai tsanani ce. Wakala ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa, wa kazalika akhadhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid haka nan ne rukon ubangiji ubangijinka idan ya damki wata alƙarya bayan ta kasance azzalima ce kafira ce to fa su sani inna akhdahu alimun shadid lalle rukun Allah madaukaki mai tsanani mai zahiri mai tsanani ne inna fi dhalika laayatan liman khafa azabil akhir azabal akhirah wannan akwai izna akwai lura aya ce ga wanda yake jin tsoron azaban lahira zalika yawmun majmu'un lahu nas wannan rana rana ce wadda dukkan mutane za su tattaru a wannan rana yawmun mashhud rana ce wanda kowa sai ya halarta ba wanda za a bari sai gaba ɗaya kowa ya halarta wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ma'dud kuma ban ban ban ma jinkirta shi sai ga dan zamani lokaci wanda ya zamanto ma'adudin abin ƙididdigewa ne ko mun ta daɗe badan daɗewa, to ƙiyama dai tana kusa tana da Allah ya sanya mata lokaci ya sanya mata rana kuma ranar nan babu makawa sai ta zo yawmu ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni ranar wannan idan ta zo to babu wata rai wadda za ta yi magana su da izinin ubangiji naga wanda yake cewa ko kuna so ko bakwa so mu sai mun saku aljanna aka da joni shehu yake wa babu wata rai wadda za ta yi magana su da izinin ubangiji faminhum shaqi wa sa'id cikin mutane akwai wanda ya zamanto shaqi ne wanda ya zamanto dan wuta ne wa sa'id akwai dan aljanna fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari hum lahu lahum fiha zafir wa shahid wa'anda suka tsiyace suka kafircewa Allah madaukaki suka wa Allah tawaye a nan duniya to suna cikin wuta jahannama lahum fiha zafirun zaka ji suna ruri wa shahiq suna kuka irin kukan jakki na ƙarshe in ya rura ya rura da ƙarshe ga zaka ji iya wani ƙara wanda daga nan sai kyale wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah madaukaki na tsoratar ku daga kanshi ku ji tsoron Allah maɗaukaki. Wa ƙala ta'ala, yau mai firrul mar'umin ahi, ranar kiyama ranar da ɗan uwa zai tserewa ɗan uwan shi, wa ummihi wa abi ya tserewa mahaifiyar shi ya tserewa mahaifin shi, wa sahibatihi wa bani ya tserewa matar shi ya tserewa ɗiyan shi. wannan su ne dangantaka mafi kusa dangantaka ‘yan uwantaka dangantaka ta ubantaka ta wajen uba sai wajen ɓangaren uwa sai kuma ɓangaren mene haifuwa sai ɓangaren mata wannan anan ne ake samun dangantaka ta shi likulli mri'in yawma idhin sha'an minhum sha'anun yawma idhin yughni kowanne mutum daga cikin su wa'annan masu dangantaka to a wannan rana kowa sha'anin shi al'amarin shi ya ishe shi ba wani mahlukin da yake kulawa da wani abu wani komai komai irin alaka ka da shi a ran kowa ta kan shi yake nafsi nafsi kowa ran shi ya sani bai san wata dangantaka ba sai in bayan hisabi in an kwatse a sun dangantaka dan za ta yi amfani domin za a kasance wuri guda qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku domin girgiza ta ranar kiyama abu ne mai girma yawma tarawnaha ranar da za ku ga wannan rana tashin kiyama tadhahalu kullu murdi'atin amma arda'at zaka ga mace ta gushewa abinda ta haifa ta kanta take ba ta jaririn ta haifa ba wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha ma abuciya ciki zata haifar da ta haifi ciki kamar ba san ba ta haife shi ba wa taran nasa sukara zaka ga mutane kamar suna mayi ana kowa iya langi kamar sun sha giya wa ma hum bi sukara alhali ba giya ba suka sanya suka sha wadda take sanya su mai walakin azaballahi shadid ba abin da ya sanya su langi langi irin na mashayin giya kawai sai azaba Allah mai tsanani wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa waliman khafa maqama rabbih jannatan wanda ya ji tsoron matsayin Ubangiji, Ubangijin shi to iya da aljanna guda biyu, ko kuma ranar da zai ji tsoron gamuwa da Ubangijin shi Allah ya tsaida shi iya da aljanna guda biyu. Allah maɗaukaki na cewa wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu ranar kiyama shashan su za su fuskanci shashe suna tambaye juna قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين mun kasance mu fa gabanin wannan lokaci a cikin iyalanmu muna tausayawa junanmu muna tausayawa kawunanmu famanna Allahu alaina sai Allah madaukaki ya mana ni'ima wa waqana azabas samum kuma ya kare mu daga azaba mai tsananin zahiri inna kunna min qablu nad'uhu mun kasance gabanin wannan rana muna bauta mishi innahu huwal barrur rahim lalle Allah madaukaki shine abun bi arrahim mai yawan rahma wal ayatu fil babi kathiratun jidda ma'lumat ma'lumat malam yace ayoyi a cikin wannan babi na tsoro tsoron Allah da tsoron matsayin Allah suna da yawa suna da yawa sosai kuma sanannu ne wal gharadu al isharatu ila ba'dha kuma munha nuni ya zuwa bangaren wannan ayoyi wa kad hasala kuma wannan nuni ya samu wa amma al hadithu game da hadisai fa kasiratun suna da yawa jiddan suna da yawa sosai fa nadhkuru minha tarafan wallahu tawfiq wa billahi tawfiq zamu ambaci wani shashin wannan hadisai kuma Allah madaukaki shine mai datarwa sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك kuma da 20 kuke sallah sai kuke kiran sallah